الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin risala ta abdullahi bin abi zaidin abu muhammad alkirawani allah shi mishi rahama jiya mun fara bayani dangane da babi mai bayanin hukuncin idda da ciyarwa da istibra'i to ya ce wa sukuna wurin zama likulli muɗallakatin ya tabbata ga kowace macin da an ka saki madakulin biha wadda an ka sadu da ita idan kana zaune tare da mace ƙaddarar rabuwa ta samu to mi a hukunci in ka sake ta tabaraka wa ta'ala yana cewa farkon suratul talaqi yace ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqatumun nisaa fadalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda yace wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana har zuwa ƙarshe ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama duk da yake an kira annabi amma ana wal muradu bihi ummatuhu abin nufi al'ummarsa inda za mu gano haka na annabi mutum nawa ne mutum guda ne sai ce idan dallaqatum mun nisaa in kun ka saki mata kaga ashe ya nuna mu ake nufi to sai an kira mai gidan mu ya faɗa muna tunda shi an hana mai sakin mata ne ya ce, "Iza ɗallakatumin nisa in kun ka saki mata, kun ka yi nufin sakin mata, faɗalle ƙuhunna li'iddatihin na ku sake su ga iddarsu." Cikin wanga littafin mun yi bayanin mecece iddar da Allah ya ce a saki mata cikinta. Tambaya nake yi, mecece idda, faɗalle ƙuhunna li'iddatihin ku sake su ga iddarsu. Mecece idda wadda Allah ya ce a saki mata cikinta? Cikin tsarki wadda baka sadu da ita ba, ɗaya. na biyu sannan ka sake ta saki guda ce na sake ki saki uku ko saki biyu ko saki ɗari a'a ka sake ta saki duk wadda ta yi zafi kakka tsallake saki guda saboda ka raga kafa ta dama mika sa saki ba bacin rai ba ta ana hucewa in ka huce in ka raga kafa sai a zo a gyara in baka nan na kaka ja ana ta inda belle abu ai yana gyara shi shi a sarkin gyaran aure a gani to a sake mace cikin abin da sakin mata cikin idda su a sake cikin tsalkin da ba a sadu da su ba ciki ne sannan kuma a sake su saki guda kada a ƙara wani abashi haka nan yayi na fatar kun fahimta to yace idza dallaqatum min nisa in kun kai niyan sakin mata fa dallaquhunna ku sake su li iddatihinna ga iddar su wa ahsul idda kuma ku kiyaye idda a kiyaye idda a tabbatar da an ka saki mace ko mijinta ya mutu ta yi idda idda haƙe ne wajibi wata ƙullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangiji ku ji tsoron Allah ubangijinku wala tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku hitar da su daga gidajensu in ka sake ta kwashi kayanki wallahi yau na baki awa biyu a'a kada ku fitar da su daga wallahi kharujuna su ma matan su ji tsoron Allah kada su fita ku mazan kar ku fitar da su su ma kar su fita a to an sake ni mi nika gidanka ban ga rashin zuciya a Allah ya ce ki zanna kenan ko wace mace ta zanna ɗakin ta ta yi idda ina fatar kun fahimta musamman wadda an ga saki saki na raja'i to wannan in tana matarka shi wannan wurin zama shi jazamun ne biyan jakin kuturu dole ne ka bata wurin zama to yanzu ka ce na sake ki ba idda za ta yi ba to waɗannan kwanukan da za ta yi na yadda tsalki uku ko wata uku to wa'adda haƙƙin ba ta wurin zama an ka ce kai za daidai da ka canza mata koma wurin can bayan nan dai ɗakin nan nata da kan zanna da ita nan za ka barin ta yi idda ina fatar kun fahimta to sai ya ce wata kullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna kar ku fitar da su daga ɗakunan su su ma kada su fita illa an yati ne fahishatin mubayyana sai in sun zo da alfasha bayyananna dama abin da ya saka sake saboda bai dan maza to kana barin ta idan lalata ma sauran mata to ko ku faɗa tunda an sake ta yau ta faɗa da wanga gobe ta faɗa da wanga gobe a rashi go zage zage don nan ka gani tunda hankali dattijo baya da kyau tunda baki iya zama lahi ta koma gidan ku canki idda amma in babu dalilin komi to nan ɗakin ta an ka ce a bata ta yi idda muna tare to shine yace wa sukuna wurin zama likulli mudallaqatin ya tabbata ga kowace wadda an ka saki madhulin bai ha wadda wadda an ka sadu da ita wadda ake wadda an ka sadu da ita ka zauna da mace kun sadu to in ka sake ta to kai zaka bata wurin zama wala nafaqata amma babu cisuwa ga wadda an ka saki illa lillati dullika sai wadda an ka saki duna thalafi koma bayan saki uku kenan da wurin zama da abinci duk wajibin miji ne ya ba mata ta bayan ya sake ta kwanukan tsawon lokacin da za ta ɗauka na idda sai dai in ya zan saki na saki uku ne ya kai saki uku wanda babu kome ciki ne to wannan za ka bata wurin zama amma ba za ka bata abinci ba amma in sakin da kai yi mata bai kai saki uku ba saki ɗaya ne ko saki biyu saki na raja'i to wannan dole ka bata wurin zama ka ci gaba da bata abinci ba wai ka bata ba duk abin da ka saba bata kuɗin ce wani da ka saba bata na matar ka baka rage ko naira haka za ka ci gaba da bata har idda ta ta ƙare ina fatar kun fahimta in idda ta ƙare sai me kuma sai kwashi ka ta koma gida to mi an bisa gare ka kai ko sai ta matu'i sai kai mata maka kumance da ta matu'i is very important wa matu'uhunna sai ku yi musu ta matu'i idda na karewa yanzu ba ka ci shi ta idda ta kare ba to shikenan sai ka samu turame da buhuhuwa da kuɗi to ga su a ƙara kafin Allah ya baki wani kenan kaga an rabu lahiya in an kai irin wagaraba gobe ana son a koma akwai nauyi babu nauyi amma an rabu kamar arna jak kaza kaza kai ku jak duk wanda a gidan ku jak kai ku duk wanda a gidan duk wanda a garin ku jak kaza kaza ta an taba irin ta gaba kai ku duk wanda a garin ku nace har da ni tace a ba da kai ba kai mallas ta ka mai wani irin wani kuma gobe an koma haduwa bayan duk an game mutanen gida da mutanen gari duk an zage na kowa daga shi yasa koda ita ta kai ka dauki girma annabi ya ce ba su da isasshen hankali ba su da isasshen addini na kasashen hankali da addini gari to kai da adda cikakken hankali da addini kana koma kamar haukaciya kwanaki wani ka faɗa mai amerika sun sa masanansu sun kai bincike wata shekara wai a musu wai mata mutane ne ko ku dai wata halitta ce Allah yi da gaske wai mata mutane ne saboda abubuwan da suka ya saba ma hankali abin da dan adam ya kamata yi masanan su sun kai bincike sun ka lalle inda mutane mutane ne amma Allah ya yi musu ya kwanya ya karama karama kwanya gare su bambancin su da mahaukata baya da yawa in ji su masanan baya da yawa to shi yasa ka ganin suna abin da ko mahaukaci ya yi shi sai an yi mamaki kaga sai nace sun bata lokacin su inda sun to sai mu karanta musu hadisi annabi ya faɗi na kasashen hankali gare su kaga duk ya an hunta to kai da ita tana da kasashen hankali ma'ana ragagge kai ko kana da cikakke ka biye mata kun ka zanna kaga an samu mahaukata biyu don kai dauki girma bar ta faɗi duk abin da za ta faɗi ita za ta dawo roƙon gahara da baya hmm? to Allah ya shirya da mu to mu tafi kuma shi zai sa mata su yi ribeben ka yan an jiwa da tayyama amma baka tanka mata ko wacce mace tana son ta aure ka tunda an san mai hankali hake mai mai mai hankuri amma ka tattake ka zane ta kayewa da sulluba ka yi ka cire iccin darni ka ta hada hada mata gaga wacce mace ka koma taso ma ce a walla bugu ya kai namijin bugu na sulluba ka san da sullube iccin darni ya ka cire ya ta hada mata ta ba su da hankali to sun bari ko to to sun samu lauya to wurin zama ya tabbata ga duk wadda an ka saki wadda an ka yi dukuli da ita to amma tana gidansu wacce ce an ka yi duhuli da ita wadda ta tare gidanka an ɗaura maka aure da ita tana gidansu ba ta da tarewa kasake ta kuma kai za ka bata wurin zama a dama a gidansu take duk wadda a gidanka ka sake ta to wannan wajibinka ne ka bata wurin zama kuma nan wurin nan in dai ba dalili akwai ba ko canza mata ba a yadda ka yi ba tabbata nan ta yi idda sannan da abinci kuma sai dai in sakin ta ya kai saki uku amma matukan bai kai saki uku ba za ka ci gaba da ciyar da ita da ɗaukar nauyinta duka walil hamili hakan ga ciyarwa da wurin zama ya tabbata ga mai ciki wadda an ka saki nan muna maganar waɗanda an ka saki haka mai ciki wadda an ka saki an saki mace da ciki ita ma wajibi a bata as-sukuna wan nafaqa kanan mudallaqatan wahidatan ita mai cikin ta zan an sake ta ne saki guda au talafan ko saki uku kaga wadda an ka saki saki uku an ka ce bata da abinci ho wurin zama ɗaya zaka bata ta idda to amma ita mai ciki in an ka sake ta ko saki uku an ka yi mata wajibi a bata abinci a bata wurin zama saboda mi saboda dan da a cikin cikin ta ba kai adda haƙƙin ciyar da shi ba wala nafaqata amma babu nafaqa babu ciyarwa lil muhtali'a ga macen da an kai hul'i da ita wadda ta ce ba ta son ka ta biya hakuɗin ka to ka ci shi da don dalili kana dai ba ta wurin zama ta zanna nan ta ta yi idda ta yi ta tahiya illa fil hamli sai ga sha'anin ciki sai in tana da ciki ko da an kai hul'in tana da ciki naka to wannan zaka ciyar da ita saboda cikin wala wala nafaqata babu ciyarwa lil mula'ana ga wadda an kai la'ani da ita wadda an ka tai koto an kai la'ani mun yi la'ani shekaran jiya ko to macin da an kai la'ani to babu ciyarwa ba za ta yi idda ba za ta yi idda ai to babu babu ciyarwa illa in kana hamilan sai in ta zama eh wa in kana tamilan koda ko ta zan mai ciki tunda cikin na ai akai ne na an kai la'ani yanzu ka barranta daga cikin ba naka bane wato kaga ba za ka ciyar da shi ba dama shar'an ta ciyar da cikin na an kai saboda cikin ka ne danka ne wala nafaqata babu ciyarwa li kulli mu'taddatin ga duk wata mai idda min wafatin na mutuwar miji wanda mijinta ya mutu za a bata wurin zama na inda take ta ci gaba da zama musamman in mallakar miji ne ko ya biya haya to amma ba za a ciyar da ita ba don me da zaran mutum ya mutu duk abin da ya bari ya zan dukiyar gado to yan an ka ce a zan ka ɗiba mutanen gida su ci abin da uwa ka ci ai bai kai ga abin da ɗan ci ƙarami ɗan shekara biyu ka ci ba alhali kuma ya hita hake ga dukiyar to kaga don haka ba ba a ɗiba a yi abinci balle a ɗiba ana yi wa makattan gari masu amsar gaisuwa kwana uku ko da aka karewa an dafa shinkafin marga an dafa shinkafin magada hmm ka gani to yana yake shine yace wala nafaqata babu ciyarwa li kulli mu'taddatin ga duk mai idda min wafatin daga mutuwar miji wanda mijinta ya mutu ita ba ciyarwa gare ta wala hasukuna amma tana da wurin zama in kana tiddaru in gidan da suke zaune ya kasance lil mayyit na shi mamacin ne na mijinta ne wannan za a batta ta yi idda iddatul wafati au ƙanna ƙada ko ko ya biya kira a hahayarta ko gidan haya ne kuma ya biya har zuwa wata hudu da kwa ya biya biya haya shekara guda an yi wata biyu sai ya mutu kaga yana da wata goma ai ko to kaga wata hudu da kwana goma za ta yi don haka ya biya kuɗin hayar don haka ba za a fitar da ita ba wala ta farju min baitiha mace wadda an ka saki ba za ta fitar daga gidanta ba fi da laƙin ga saki aw wafatin ko mutuwar miji ba ta hita da gidanta hatta tutimmal idda sai ta cika idda wani irin hita ba ta hita ta ta san wani abu ko ta hita ta yi makwabta ba a'a ma'ana ta hita dai ta bar gidanta koma wani wuri da zama ba za ta yi haka nan ba amma illa lura ta kama an yi rasuwa makwabta wani dan uwanta ya mutu ko wata ta haihu babu lahi ta zo ta yi barka ta dawo amma dai duk abin da ba dole ba ba a so ta fita ba an so ta kama kanta nan fita ta intiƙali ta kwashe kayanta da nan ta koma wani wuri ba za ta yi haka nan ba nan ɗakin ta Allah ya ce ta zanna ta yi idda ujuban muna tare to hatta tutimmal idda sai ta cika idda illa an yi khurjaha rabbud dar sai in shi mai gidan ya fitar da ya dama gidan ba namijinta bane na haya ne kuma ko da mijin ya mutu saura wata guda ko kuwa hayar ta ƙare ana kokarin renewing ba a yi renewing ba sai mai gida ya ce abin mai gida ne ko ko dama na aro ne yana mutuwa shi mai gida ya ce to shi da yanzu a bashi gida ne to wannan kaga lalura ce to amma in ba haka ba to ta zanna nan ɗakin ta la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna muna tare wallam ya ƙabbal illa an yi kurji rabbud dar sai in shi mai gidan wanda adda mallaka gidan dama gidan ba namijinta ba ko na haya ne ko na aro to sai in mai gidan ya fitar da ita wallam ya ƙabbal min alkira kuma bai karbi kuɗin haya ma yushbiyu abin da ke kamata da kira almithli haya kwatancinta ba an ce mai ya bari a bashi kuɗin haya na wata hudu da za ta yi da kwana goma ya ci a shi ba shi dai a bashi gida ne to kaga wannan tana da lalura ba da gangan ta hita ba sai ta hita ta koma da yan ta samu fal takharuj to nan sai ta hita wato qimu ta zauna bil mawdi'i alladhi tantaqilu ilayhi ga wurin nan da ta cire ta zuwa gare duk inda ta koma kuma haka hukuncin yake ta samu wuri ta zanna ba a dai soya wuce ya wuce ga mai idda ba ina fatar kun fahimta ka gani ana karatu yana ɗibar tanso ne kuma da hannun dama ana ɗibar tanso ne da hannun dama tanso ne ba ƙazanta na ba duk abin da aka kazanta da hannu hawa ne aka yi amma yanzu in ya taso ya gama ɗiba hanto in zai baka hannu ba da shi zai baka ba da ya sha hama majina cikin mutane kana ɗiba tanso ne to yana yake to zai ce watu ƙimu falta karuto nan kan in mai gidan ya fitar da sai ta fita watu ƙimu ta zauna bil maudu illazi tan ta ila ila ga wurin da ta cirin ta zuwa garai hatta tan qadiyal idda har idda ta ta ƙare in dai ba dole ba a so ya wace ya wace ga mai idda ba domin in tana cikin idda wani abu ya shiga ta sadu da wani ko wani ya sadu da ita idda ta roshe za ta koma farko to shi aka yi mata gudu kamar mai kafara ne ya ci abinci kaga ta roshe zai koma farko wal mar'atu mace to yanzu mun ƙare hukuncin idda ko sai shayarwa wal mar'atu mace turdi'u waladaha tana shayar da ɗanta mama fil isma in tana cikin tsarin miji in tana in mace na gidan mijinta to ɗa ne da ta haifa wajibi na ta shayar da shi mama illa an ya kuna mitula sai in ya zan irinta layar da uba ya ban nono shi da ɗiyar sarki ce ko ɗiyar gwamna ce ko ɗiyar wani babban attajiri ce daga al'ada irinta ba ta ban nono to wannan sai ta ce a ita ba za ta ba nono sai ka samu wata mace ta ba ɗanka nono walil mudallaqati ya tabbata ga macen da an ka saki rada'u waladaha shayar da ɗanta ala abihi amma akan ubanai me ma'anar akan ubanai tunda yanzu ba mata ta ba ya sake ta to ai janga nawa zan shayar da ma ɗanka tunda ciyar da ɗa haƙƙin wane ne haƙƙin uba ne kamar yadda za mu ji don haka shi zai biya duk da yake uwa ta yi ce uwar yaron ce amma sai in tana ƙarƙashin kullum miji to wannan miji sai ta shayar da shi kyauta ba a biyan ta ko ɗari amma in an sake ta yanzu ta koma gidansu to wannan za ta shayar da ɗan amma shi uban shi zai biya walaha an ta huda ujirata rada'iha ta samu ta karɓi jingar shayarwarta in sha'at in taso in taso kuma ɗanta ne ta shayar da shi shi ya fi kyawo amma in ta ce a biya ta kuma haƙƙin uban ne ya biya ta wal na reno bayan an gama shayarwa sai mi sai yayewa in an ka yaye yaro sai mi sai reno to yanzu wa adda haƙƙin renon yaro in ana zaune tare uwa da uba ai kaga ba matsala to amma in in saki ya shiga ya sake ta ta ƙari idda ta koma gidansu to akwai yaro ƙarami to wa'adda hakkin reno wa'adda hakkin riƙon yaron uba ko uwa shine hadana reno reno kular da yaron da aka yi bayan an yaye shi kahin a yaye shi shi ake kira rada a ban nono eh hakkin uwa ne in tana tare da miji in ba tare da miji to in tana iya shaya sai fi sabilillah ta shaya in ba ta iya shaya sai ta shaya amma uban ya biya ta ayi jinga da uban nawa zai biyan ta ina fatar kun fahimta to wal hadana renun yaro lil ummi ya tabbata ga uwa ba da dalaki bayan an yi saki in ka saki mace kakkace ka kwace yaro kamar wanda akai wasu jariri ma mai shan nono su kwace saboda ba su da imani a sawo madara a bashi sati biyu ciki ne burkuce ya ta za sai ya mutu ka kai har kashe shi za a yi ma hukuncin wanda ya kisan kai. To, to wai don tun da an yi rabuwar ba ta girma ba don ya ɓata mu uwar rai sai ya ƙwaci ɗan ba ba haƙƙinka ba ne. In ka ƙwace ta ta kotu, kotu za ta an su ɗan ta bashi. Walhadana reno lil ummi ya tabbata ga uwa ba da ɗalaƙi bayan saki. Zuwa yaushe ilahtilamin zakari har zuwa namiji ya balaga. uwa adda haƙƙin renin yaro har zuwa ya balaga wani kahil unta in kuma mace ce har lokacin da ta yi aure wa dukulin biha an ka sadu da ita to sannan reno zai tashi daga uwa ya koma ga uba wa zalika wannan ishara ga me alhadana renon ba'dal ummi bayan uwa yanzu ba uwa ita adda haƙƙin renon ɗanta ba amma kaga da ci ne da sha ne da sabulun wanki da sabulun wanka da magani da sauran duk uba zai daukan nauyi eh shi yasa aka ce to ai nawa zai bata kowane wata na daukar takalifin yaron to wani saboda kiyayya da uwa komi bai bata ko ma abinci bai aiko ko kwara gero bai aikowa iyaka ya bata can da takali in mace ta haka za ta ci daga bai kalli sai ta sai ta girma ai an ka zo mata miji ya ce da ya taita don yana katun banza wai yanzu wai shi zai mata miji don bai san kunya ba yace da yadda da yakka ce amma a biya ni kuɗin da ne to sai nan girma ne ya haɗu dole ya ja da baya tunda bai iya biyan kuɗin shekara wajen ishirin in an ka tara mai nawa ina ya gane su kuma ga yan buhari ga yan buharin ga to wa zalika shire nun ba'dal ummi bayan uwa in mata in ta mutu in uwar yaron ta mutu ba ita adda haƙin reno ba to in ta mutu ha au au nukihat ko nukihat ko nakihat au nukihat ko ko an aure ta ta yi aure ta yi aure to renon wa zai koma ma kai ko baka yadda ɗanka ta tahi da shi yayi agolanci wani gida ba to wa lil jaddati ya tabbata ga kakanya uwarta ita uwarka ita uwar yaron in short dai dangin uwa su wadda haƙin reno don me domin dama ana kula da maslahar yaro wurin reno maslahar yaro ake kula da ita su wani hita tausayin yaro dangin uwa dangin uba abokan haɗana ba su cika tausayin yaro ba amma dangin uwa su babu wata ƙyatun da babu gado tsakaninka da su ga mazaunin malikiya sai in babu sai in babu dangin uba sannan dangin uba ka cin gado shi yasa kaga dangin uba ba su kiyayya da sannan tun azal uwa ta fi tausayin yaro bisa ga uba uba yana iya yin banza da kai in ka sha mai kai amma wallahi uwa in in cikin bola ka hakwana ta don Allah ku ta ku dauko mini shi babu yadda za a yi uwa ta yi disonin ɗin ɗa amma uba kai tsaye ga disoye kamar Allah ma bai halicce ka ba da baban za a jiya ka in ka sha mai kai to ka gani don haka gefen uwa an hita wasan yaro to dama ga gare no ana kula da maslahar yaro to yanzu da Allah ya kai mu lokacin da imani ya hita da cikin mata da hankali ma ya hita da cikin su gaba ɗaya sai ka an yi ta samun casualties a hita a bai yaro uba ya amshi yaro ya ba kishiyarta to duk iyayyar da ta kai da uwa ta yi ga yaron ga za ta dawowa da iskan ma an kai ga kashe yaro ko akwai wata yarinya an bursana ko zauro an ka ɗaure cikin gargen awaki kusan shekara biyu tare da bisashe shi ko uban wai kuma uban na nan sakare saboda rashin tausayi ka gani to kaga saboda waɗannan casualties to kaga ba daidai ne ba ya amshi yaro ba ba ma shi ba ko dangi ne ma ba su sai an rasa kowa da cikin dangin uwa dangin uwa su wadda haƙi to shi ne ya ce bayan uwa in ya zanta mutu ko ta yi aure to renun yaro ya koma liljaddati ga kakanya uwa tai uwacce ita uwa tai to in babu kakanya fa thumma lil khala ya koma ga inna wace ce inna yar uwa uwa ya uwa ko kauna uwa kaga duk dai dangin uwa ko fa in lam yakun ahadun in mutum guda bai kasance min zawi rahimil ummi da gehen zumunta uwa ba in ya zan gehen uwa babu kowa wadda za a ba to fal akhawat sai a ba yan uwa nai shi yaro in yana da yannai mata wayanda ka iya kula da shi to a ba wata yatai in ga shakikiya a bata in babu abali ummiya in babu ummiya sannan abali abiya yan uwa nai shi yaron in ya zan yana da yannai mata waɗanda ka iya riko ne kaga kila sun yi aure sun san ciwon kansu to sai a ba ƴan uwa nai muna tare to to in ya zan babu ƴan uwa nai kila ƴan uwa nai duk yara na ba su iya riko nai ba su yi aure ba to fal amma to sannan za a koma ga gehen uba gehen uba shi ma an koma gehen uba ba uba za a ba ya ba mata ta ba kishi uwar yaron a'a fal ammatu gwaggwannaye shi uban yan uwa ne mata ba su agogo ba ya uba ko kauna uba to sai a bata yaron fa in lam yakunu to in gwaggwannaye ba su kasance fal asaba sai a samu dai wanda cikin asibai dangin uba dai in kaka ce tana da rai uwa uba nai a bata in bata da rai in ya ta haka dai duk dai wanda dai a gehen uba sai an amma sai an rasa kowa wanda ka iya riko nai cikin gehen uwa sannan a dama gehen uba kaga babu dai inda an ka ce kishiyar uwa ita kishiyar uwa ba don abu ke faɗa ce makiya duk kishin da duk iya da ta kai da uwa ta gare to shi an rashin hausar da mafi yawan lalacewa ɗaya dot sababi irin haka nan nan kullun uba ya shigo sai ta yi ƙarar yaron ga ita ɗaya ta ba su laihi shi ɗaya ka laihi wani ya yi kaza ya kan mai ya ba shi kashi in yaro ya gaji ta ya ta ka wanda mun ka zanna da shi gidan yari ƙauyen wurin yake sababi ya hitowa ta shi ma uwa ta ta hita an ka fi shiga kishe kullun sai ta yi mai gami da uban ya ba shi kashi kuma ta hana mai abinci kuma ta ce in uba ne ya dace ba a ba shi abinci ba ta ba shi kashi haka dai da ya yi hankali ran na sai ya kwanhar kwasa wallahi da ta ya mata zuwa guda yadda ya ta tun sannan bai koma garin su ba har yau haka shi yasa bi biyan lalace ta amen eh an samu matsala kwarai ko to shi yasa wata rana sakin ma ai in dai ga yara duk irin yadda taka cuta maka to ka yi hankuri saboda kula da tarbiyyar yaranka ke kuma duk irin da mijin kika cuta miki baki da asad duniya wanda yan yake cikin rayuwar ki da imanin ki kamar ɗiyan nan to ki tsaya duk cuta da ya kai miki ya hankuri ki kula da ɗiyan ki ba mai kula da ɗiya kamar uwa to balle jahilcin da akwai yanzu yanzu da miji ya amshi ɗiya kishiyar ta zai ba ce bai ba kowa nan zai aje shi a yi ta a mai saiwa da kasan bawa sai ɗiyanta sun ci in sun raga a bashi in ba su raga ba ya yi hankuri daka sai a aje mai nashi nashi tsaba ko makaranta ya tahi ya dawo nashi sulhi na nan sai ya dake shi amma ita ɗiyanta ba su daka ɗiyanta maza ba su daka amma shi sai ya yi daka mun yi wannan yana ba mu labari don haka an kai mai to Allah ya sa ni mai jiga in kun tuno shi wanda ya zama kusa ga darun da'awa Allah na ba mu labari yace haka ci uwa ta ma mutuwa ma ta yi ba ko hita ta yi kaga mun kun a tausaya mai maraya haka ta yi ta gallaza mai ƙarshe sai ya dawo kuma shi ka kula da ita shi ka kula da ita ƙwarai ku ai mahi yawa wanga da aka wulakanta shi Allah zai dawo da ita ɗiyanta duk sai sun dawo bauta gare shi kuma ba a bari har gobe ba a bari amen illa ‘yan kaɗan ana samun waɗanda ba su bambanta a tsakanin ɗiyansu da na kiyoshinsu amma dai da a bireriya ‘yan kaɗan na to shi yasa yanzu ko da ta faru in ma an sa za ka yi dai to ba nan gidanka za ka bari na inda kiyoshin uwa ta yi ba dole da ga waɗanda ya adda hakkin gehen uwa don su ka tausayin yaro to yan an rasa sannan wanda ka yi sannan a dawo gehen ka in kana da uwa ka bata in baka da uwa a ba gwaggo na iya ka ko ƙaunar ka in babu a ba yan uwa na haka da ya daɗa to Allah ya shirye shi mu to da wagga tambada dukka ya hankuri da abin ta kai ma ka batta nan ta kullum ma da ɗiyanka ya hima to tunda ita kishi ta hasu ma ya lalace magana ta iza shi makaranta bai taso ba tunda ita ba ci gaba ne ta kaso ba to ina yake fa illam fa illam yakunu to in in yan uwa ne shi yaron ba su kasance bayannai ne mata da gwaggwannai ne ko fal'asaba to sai a dibi asibbai wani dai wata dai da cikin dangin uwa sai a bata wala yalzamu rajulan nafaqa an nafaqa ciyarwa wala yalzamu rajula bai lizimtan mutun illa ala zawjati to su wane ne an wajibi ka ciyar suna zai faɗi nan ciyarwa ba ta lizimtan mutun illa ala zawjati sai akan mata tai kanat ganiyatan ta kasance ministan kuɗi ce au fakiritan ko talaka in ita a ministan kuɗi ba iyakar wadata annan ba ko ministan hetur to ka gani to ciyar da matarka wajibi ne akan ka wa ala abawaihi kuma akan iyayensa biyu alfakirai ne talakawa su in suna da wadata uwaye ce da su ba wajibi ba amma in ba su da wadata kuma ƙarfinsu ya ƙare kai kuna ka ya kawo to ciyar da su wajibi ne a kanka wa ala sigari waladi hakan ga ƴan ƙananan ɗayanai alladina la malan waɗanda ba su da dukiya ɗayanai ƙanana waɗanda ba su dukiya amma in yaro ko da ƙarami na bai balaga ba yana da dukiya tai to ciyar da shi akan uba ne ba wajibi ba ne sai a ce sai cikin dukiya tai kamar da laraba aka yi ‘yan an haifan maɗa ‘yan an haifan maɗan uwanka ɗa sai wani ɗan uwanka ya to ya ce ya bashi raƙumi goma wanga ya ce ya bashi raƙumi biyu wanga ya don haka tun yana ɗan ƙarami ya tashi da raƙon ma da dukiya ta to kaga to shi iri ne ciyar da shi ba wajibi ba ne gaba ne sai a ɗauki takalihi ne cikin dukiya ta tun da yana da abi ta eh to to shi ne ya ce wa'ala sigari waladihi hakan ga kuma ciyarwa ta tabbata gare shi akan ƙananan ‘ya'ya ne alladina lama da lawan waɗanda ba su da dukiya Allah zukuri akan ‘ya'ya maza hatta ya hatali muhassu balaga da mutum ya balaga ya zama gidanci ko ya aure ko kai ya aure yawanci sai ba wajibi bane ga ubanai kattan ga da annan suna wahal da mutane mutum ya taya kama faci ko wata sana'a da ya ci da kai ne sanda duk mutum ya balaga to ci sai ga uba ne mustahabbi ne neman lada ne kawai eh akan maza wa alal inath akan ƴaƴa mata kuma hatta yunkahana har sai an aure su waya da kullu bihinna azwajuhunna mazan sun sun sadu da su ita mace za a ci gaba da cishe ta ubanta zai ci gaba har ta yi aure a sadu da ita kenan ƴan an yi mata aure tana ƴa ƙarama to an ka sako ta ta ƙarama bata balaga ba har yanzu dai cishe ta na akan ubanta amma in ta balaga an kai mata aure mijinta ya don an sako ta duk kuma wannan sai ta yi ta kama kosai ciyar da ita ba wajibi ne akan ubanta ba kama kosai bisa titi tana sai suwa ta ci da kanta sai dai ubanta ya ci shi ta wannan ya kyauta zai samu lada amma dai ba dole ba ko wala nafaqata babu ciyarwa ta wajibi liman suwa haula'i daga duk wanda ba waɗannan ba min al-aqaribi na ƴan uwa makusanta ƴan uwa makusanta ci shi su ba dole bane kyautatawa ce kawai amma waɗanda addole matakka iyayenka waɗanda ba su da dukiya ‘ya'yanka ƙanana kayan su balaga to waɗanda su a cishe su yake wajibi a kanka amma ‘yan uwa wa ko ƙane to wannan ci sai kyautatawa ce ba dole ba to ƙaƙa an ka ce a ciyar tabaraka wa ta'ala ya ce liyan fiqdu sa'atin min sa'atihi فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا لينفق ذو ساعة ما أبوشي وداتا يتشير لام اللام الأمر لينفق كما ليفتح الليون البابا اللي يبودك أوفا منا لام الأمر كينا me ke nuna lamu na ake gane lamul amri in tawwa mudari jazma liyan fik kaga ga jazma nan to ya nuna lamul amri ce liyan fik zu sa'ati ma'abuci wadata ya ciyar min sa'ati daga wadata tai kada ya zan kana da wadata amma haka musa garin kwaki kana ka gida ba kyauta ba ko ba wadaci ya ciyar da iyali ne gurgudun wadata tai wa man qadira alaihi rizqu wanda an hakunta ta mai arziki ne shi ko kuta yawmin wanda bai da abin lebara misali to falliyan fik mimma atahu Allah shi ko ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ba inda an kace sai kayi irin wada wani yayi wanka ko dan uwan matarka ko gidansu matarka a ba ba halin gidansu matarka zaka riko matarka ba halin ka kai ina fatar kun fahimta to kaga kowa kenan ya ciyar da iyalinsa da Allah ya sa mai cisuwa gwargwadon hali ne wa man qadira alayhi rizqu fallin figmin ma atahu Allah eh la yukallifu Allah nafsan Allah bai kallafa ma kowace rai illa ma ata sai abinda Allah ya bata don haka don da ba da ƙane wadata suna zama ɗaya wa yana da wadata ƙane to shi kenan duk abin da wa yawa mata ta kai ma ƙane da baka kai sai kai idi ne a kowa ya gwargwadon abin da Allah ya bashi Allah bai kallafa mu rai ba sai abin da ya bata sai ya ji Allah ba da usurin yusura waɗanda ba a ba wadata ba kasu damu da sannan Allah zai sanya sauki bayan tsanani kamar gobe na kila wadata ta komo wani mai wane da amma wadaci ya talauce ana yi ko ba a yi haka it's only a matter of time ko mina na waje alna li kulli shay'in qadara ko mun sami gurgudun lokaci to mu tafi to ina yake wa in sa'a in ya samu wadata in yana da wadata bayan tuwo bayan abinci tuwo da hura ba su a ciyarwa ba to in ya samu wadata fa alaihi ya tabbata gare shi ikhdamu zawjatihi wa mata ta hidima sai ya dauko masu yi mata aiki masu yi mata wanki masu yi mata shara masu yi mata wanki wanki masu yi mata abinci ta iyakarta ta yi wanka ta koma bisa gado ta kwanta ta zansa in yana da wadata in bai da wadata kuma ta tahi ta yi da kanta mata annabi da 'ya'ya ne duk suna wa mazansu aiki amma in yana da wadata to an so ya dauko mai mata ne hidima wa alaihi ya tabbata a kai ne kuma shi mutum an yunfika ya ciyar ala abidi akan bayansa haka bayi su ma lokacin da akwai bauta bayan ka maza da mata to ciyar da su wajibi ne a kanka wa yukaffinahum kuma yana musu likafani idan matu in sun mutu waqtu lifa an yi sabani fi kafanin zauja ga wa mace likafani yarhamukallah matakka in tan mutu wa adda haƙƙin yi mata likafani wai an yi sabani faqala ibn al-qasim mallan dan qasimu Allah shi mai rahama ya ce fi maliha a ɗiba cikin dukiyarta a mata likafani dama amfanin ta sanda tana da rai yawan ta mutu bata da umhani gare ka don haka ba haƙƙi na kai mata likafani haka wa yawan ga butulci ba ai butulci ba a bai ba to ya mance ko da ta mutu akwai sauran haƙoƙoƙa babu gado ashe kenan mutuwa bata yanke alaƙa ba yau da ta mutu kana iya aure wata eh to ashe kenan har yanzu dai akwai alaka da sauransu don haka don Allah kai mata likkafani wa qala abdul malik abdul malik ya ce ibn al majishuna kenan fi malil zawji a yi mata likkafani cikin dukiyar miji wa qala suhunun mallan suhunun ya tsaya tsakiya yace in kanun maliya in ita matar ta zama mai dukiya ce ai za ta malin shine maliya in ta zama mai dukiya ce fa fi maliha ayi mata likkafani cikin dukiyarta wa in kanar faƙira in ta zan talaka ce fafi malin zauji a yi mata wani cikin dukiyar miji wannan shi ne ƙarshen babinmu Allah ya sa albarka an kwashe ilimi ko ba a kwasa ba Allah shi wa mai risala rahama madalla madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta sai a daddaka